يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم بساكي فدوا أو مجلسي بتاع حضرتنا مسلم الزكية مسلم عثمان بن عفان أيوه na da goma da watan ramadan wata na tara cikin jerin wadannan musulunci a hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara dubu ɗaya da dubu da arba'in da biyar da kuma daidai da ashirin ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku muna cikin suratul hijir suratul hijir suratul hijir za mu tashi kan aya ta saba'in فدم الله تعالى وإن كان أصحاب الحيكة لظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان أصحاب الحيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام ولقد كذب أصحاب الإبل المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مسلمين Allah tabaraka wa ta'ala ce wa in kana ashabul aikati la zalimi wannan indin mukhaffafa ce min at-thaqila kinan asalin yanda zancen yake innahu kana ashabul aikati la zalimi wato lalle yanda lamarin yake su wa'annan ashabul aikata din to azzalame ne sun zalunci kawunan sun yi zalunci ashabul aika jama'a su ne mutanen annabi shu'ayi alayhi salam wal aik shine wato itatuwa wa'anda suke sun harharde da juna sun shiga cikin juna shine aik wanda kuma shi aik din wato jam'i ne mufradin shi shine aika kama a ce tamr tamra kaga tamr wato dabino daya wato dabino da yawa tamra kuma yana akwai tam wato dabino guda daya to kuma jumhurin malamai suna ganin cewa annabi shu'aib alaihi salam an aika shi ne zuwa ga mutanen madayana da kuma mutanen wato ashabul aika ma'ana dai duk kabila guda ce kinan ala anna ahlul madyan wa ashabul aika qabilatun wahida dan wani lokaci za ka take nan an ce wato shi annabi shu'aib alayhi salam an tura shi ne wa ila madayna akhahum shu'aib kaga sai aka ce madayna zuwa garin madayna aka tura shi nan kuma an nuna mana cewa ashabul aika wajen ashabul aika aka tura shi to duk abu ɗaya ne bisa ga zancen da ya fi inganci duk da cewa daga kaɗan daga cikin malaman tafsiri kenan suna ce a'a mutane ne kala kala daban-daban ne amma dai zance mafi zama daidai kamar yadda ibn kathir yake cewa yake cewa duk wanda ya fahimci cewa mutane ne daban-daban to ya kuskure mutane guda ne sunan da yake nan a takaice wannan aya wato ta dunkule mana zancen annabi shu'aibu da mutanen shi da kuma cewa sun zalunci kawunan su don mun ba su bi shi suka yi imani Allah ya ce inda buyan da lamarin yake kana ashabul aikati lalle mutanen annabi shu'aibu alaihi salam la zalimi da su ma sun zalunci kawunansu suna daga cikin wato wanda da yawancinsu ba su yi imani da annabawan da aka tura musu don haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ce fanta famna minhu mu kuma sai muka yi hukuba gare su wa innahuma lalle al'ummatan ga guda biyu da wa'anda muka karanta ran nan da kuma wa'annan na yau su wa muka karanta ran nan mutanen annabi Lut da kuma yau mutanen annabi Shu'aib to shi ne kenan zamirin yana koma ne zuwa gare su wa inna huma lalle su biyun nan labi imamin mubin ai garuruwansu da gidajensu suna nan bisa hanya wadda take wato a bayyane take duk masu yin balaguro suna ganin wurin jami'a kenan jama'a nan wurin wa inna huma labi imam wato imam a nan shine wato bi tariqin wadi hanya wadda take wato a bayyane take in gane ku ya tsunna bi hada tariq ahli makka wato su mutanen makka kenan saboda suna bin wannan hanya idan za su yi balaguro su tai kasar sham suna bi ta wajen soci shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil layl afala taqilun ba za ku hankalta ba alhalin kuna wuciya ta gidajen wanda suka zalunci kawunan su kuma ku zalunci kawunan ba za ku kauce ma hanyar da su suka ba ba don haka kenan nan wurin imam kaga idan mutum wato ko shi larabci yake damuwa da shi kawai inda ya ji larabci zai fasara to imam kuma nan wurin wato su malaman tafsiri suna fasara shi ne wato da hanya kaga hanya suka ce saboda me saboda dama shi liman ai koyi ake da shi ko to ita ma hanya in ka kama ta da inda ta yi kwana nan kake bi kenan ka yi koyi kake da ita kana abin ta ne inda ta fi nan kake bi shi ma liman inda ya fi nan ake bi da haka ne kenan wato nabi imamin mubin garuruwan wa'annan mutanen guda biyu suna nan bisa hanyar da take a bayyana gare ku da in za ku yi balaguro ai kuna bi ta wani Allah ya ce wala karkar zaba ashabul hijril mursalin haka nan kuma mutanen hakika sun karyata wato mutanen annabi salih nan kuma su ne ashabul hijir wato mutanen annabi salih kenan samudawa kenan ko Allah tabaraka wataala ce kaddaba ashabul hijr al mursalin kaga wato ita wannan aya dama ita ce ma ai dalilin sanya masurar sunan suratul hijr suratul hijr ko to ashabul hijr din nan hum samud qaum salih wato sune samudawa kenan mutanen wato annabi salih sai Allah ta'ala ya ce to su ma mutanen annabi salih wato su ne samudawa to su ma sun karyata manzanni jama'a anan ka ko ba wai manzanni sai karyata duka ba ba su karyata tun daga annabi adam ba zuwa nuhu zuwa ibrahim zuwa annabi yusuf zuwa yaqub zuwa wani zuwa annabi musa annabi isa annabi muhammad ba duk wannan manzannin su karyata ba a su sun gane ta wanda aka tura musu ne to amma saboda su annaba ba su rabuwa ko dai ka dauka duka ko ka bari duka shi yasa dole ne wato kai imani da dukkan annabawa ba tare da ka kebace ba ka ce kai wani ne naka wani abba na ka to idan ka dauki kuma dukkanin wato addinan nan wanda aka yi can bayan kafin zuwan alkur'ani in ka dauki akida wato ta yahudawa za ka akwai annabin da suka yarda da shi da kuma wanda ba su yarda da shi in ka dauki kiristoci akwai wanda suka yarda da shi da kuma wanda ba su yarda da shi ba in ka dauki majusawa a wanda suka yarda da shi da sabi'awa a wanda suka yarda da shi a wanda ba su yarda da shi ba mu aqidan mu ta wato al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole dole ne ka yi imani da dukkan annabawa amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli shi yasa suka ce wata rana wai wani kirista sai ga wani musulmi sai ce kowa musulmai muna ganin addinin nan naku babu adalci cike yau ya za a yi ku ce ku mazan ku suna iya tsauran matan mu balagi ya halatta a shirya amma kuma mu mazan mu mazan kiristoci wai haram ne gare su su auri musulma auri haram ne gare su auri musulma sai ce mai iyo ai haka da sai ka san inda abin ya samo asali ya ce a ya ce mu musulmai mun yi imani da dukkan annabawa da aka turo duniya duka baki da wanda dai Allah ya turo su mun imani da su don haka mu musulmai mun imani da annabin yahuda mu musulmai mun imani da annabin su kiristoci to shi yasa tunda mun imani da annabin ku sai aka halatta mana ma'auri matan matan wannan addini ku ko sai kuka ce ba ku yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka kun yarda da shi ku zo yau in ku yarda da shi sai mu halatta ku zo ku ce yau kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai sai ma Allah ta muku to kuma sai ya rasu a su shi kenan kenan mu ga dalilin da ya sa muka samu wannan alfarma ko kuma ga abin da ya sa aka hana ku ita dan haka dai kenan anan wato ana nufin cewa sun karyata manzanni tunda dai sun karyata manzan da aka turo musu shine annabi salih to kawai shi kenan imanin su da sauran imanin su wato da ko da sun imani da wasu daga cikin annabawan nan ba zai musu amfani ba shine Allah ta'ala ce wal barkan daba ashabul hijr al mursali wal hijr hijr din ga jama'a wanda yazo aka ambace shi cikin wannan aya kuma aka sanya ma wannan sura suratul hijr suka ce shine wato wadin baina sham wal madinatul munawwara wani kwari ne yake akwai wato tsakanin sham da kuma madinatul munawwara to wannan wadin har yanzu ana sanya mai kuma suna madaina salih wato garuruwan annabi salihu inda annabi salihu ya yi rayuwa tare da shi da mutanen shi har yanzu sunan shi kenan to wannan wurin kenan shine ake ce mishi hijr sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa laqad kazzaba ashabul hijr hakika mutanen da ke zaune wannan wurin wanda yake wato wannan kwarin da ke tsakanin Makka da Madina da Madina tsakanin wato Sham da Madina wanda ake ce mai hijr to sun karyata al-mursalin sun karyata annabawa wa atainahum ayatina Allah tabaraka wa ta'ala ce kuma mun ba su ayoyinmu mun gane ko ma'ana Allah tabaraka ta'ala ya nuna musu mu'ujizoji daban-daban shine ayatina wa atainahum mun zo musu da ayatina mu'ujizojinmu irin su mi suka ce na daga ciki shine wannan naka taguwar nan ta annabi salih tana daga cikin ayoyin da aka tuba musu amma Allah ya ce fakanu anha mu'ridin sai suka kasance kuma kawai wato sun bire mata sun kaurace mata ba su yi imani da ita ba tun da mun sani wannan taguwa zawa suka yi suka soke ta ko fa aqruha fa asbahu nadimina fa akhadhahum al'adab inna fi dhalika la'aya Allah ta'ala ya ce wa kanu yanhituna min al-jibali buyutan amini kuma sun kasance su saboda ci gaba da hadara wanda take a wannan lokacin nasu sun kasance yanhituna wato suna kakkace duwatsu su gyaggyara dutse su kace shi nan su kace shi nan su gyara can yayi daidai sai kawai a yi daki daga ciki a hidda falo a hidda daki a hidda ban daki a hidda gwadala a hidda gome haka suke maduci saboda karhin su ba su da bukatar sai an kawo katafila sai an yi wasu yan dan karaye na musamman daga turai wanda za su kawo dan dan su gyaggyara dan dan wato dan su tada dutse a su saboda karhin su kawai suna iya wannan aiki haka ba karamin aiki bane ba wato ta yadda mutum zai zama ya ga kowa da dutse ya sassake shi ya sassare shi ya gyaggyara shi yadda yake so ya shiga cikin wato ya mai mine ne yake cewa ya kwarkware shi daga ciki to Allah ta'ala ce yan hituna shi annahatu din shine kwarkwarewa yan hituna wato sun kasance suna kwarkware duwatsu in gane ba ita ce akwai annahatu wato a ilimin kuma lugar larabci ilimin balaga amma dai nan wani abin da ake nufi kenan wa kanu yanhituna min aljibali daga duwatsu buyutan aminin wato sai su yi gidajen su aminina wato hankalin su kwance ma'ana wai lokacin da ma za su yi wannan aikin na sassake duti su farkware shi daga ciki ko ga da hankali ba sai su bai zama wani aiki ko wanda yake na tashin hankali a wani Allah ya ce to amma da suka kafirce ma annabin da aka turo musu Allah ya ce fa akhadhahum as-sayhatu muslimin Allah tabaraka ta'ala sai turo musu da tsawa ta kama su musbihi da da asuba Allah ya ce fama agna anhu ma kanu yakzibun duk wannan abin da suka kasance suna yi suna aikatawa sai kasance bai musu umarnin komai ba bai umarna musu komai ba da gidajen ba su ba su kariya ba karhin su bai ba su kariya ba babu wani abin da ya ba su kariya da azaba Allah ta sai su tarar da su kuma sai gashi wato sun wari bisa ga gwiwarsu kowa fuska ta buga da ƙasa ya kwanta yana kwanci to wannan duk yana nuna mana Allah tabaraka ta'ala wato sunna Allah kenan a bankasa ko mun kace ganin ana shan wahala wato gaskiya tana ta shan wahala tana ta shan wahala tana ta shan wahala to a ƙarshe ne sai kaga ita ce za ta yi nasara idan aka kalli zuwan addinin musulunci da kuma zuwan sunna misali an wahala wa'anda suka zo da farko suka ware farko sun sha wahala ba amma sai aka waye gari yanzu abubuwan da ake ta'aibanta su da ake ta'aibanta su da su can baya yanzu kuma duk ma an zama ruwan dare kowa masu yake da aka ce makarantar mata ba abin da ba a gayi ba sai yaushe za a zawa a tara kawai ka zo ka tara ka kai mata ka ga wani ƙato wani ƙato ya zaina koya mata karatu cewa ake kasan yadda tsarin nasu yake in aka tashi daga makaranta shi malamin sai ya ce wance da wance su zasu zasu yi shara ko ba ka wani tun mun taso mun ji ana gara yau ai baka sani bai yau ai abin da ya waru ashe cikin cikin matan ashe wata ta ta yi da reza ai ko da ya taho wata hido sabuwar reza ai sai aka yi kaza sai gudu sai kan sharri mala abuwa hijabi shi ma aka yi ta yi ko ba yanzu ba gashi babu inda babu shi babu inda babu shi haka bai ma suna sanya ginan a ƙarshe dai amma za ka ga da farko abin na da wahala in ba a yi daure in ba a daure ba in ba a dangana ba ba a kai labari amma wallahi wanda suka suka biyo wannan tafarkin wanda suka biyo wannan ai sun sha wahala sun sha wahala da bugu da kashi da tsangoma wani da amshe mai mata wani a ƙaunace mishi gaba ga shi nan fasaloli iri da bada har cikin dangin shi kowa ya ƙaunace mai kama ya zama arni amma kuma yau shi kenan ga shi nan kuma kawai duk an duk an taho idan ka ga ta haka nan da malamin gaskiya yake amma in dai aka yi hakuri wal aqibatu lil muttaqin wato karshe mai kyau dai yana nan ga masu tsoron Allah in dai suka rike suka yi zuwa suka yi hakuri kuma irin wannan ai sun bulada jama'a da wanda za su za su zawa su su tarar da komai ya zama namu ko ba kawai wancan sun bulada sai Allah ta'ala ya ce وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية بسطة الصبح لجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين
na wato akan waccan magana jama'a wadda na yi farkon tahiyar sunna da irin wahalhalu da aka sha mu yanzu lokacin da muka tashi tare da wa'an gama ganganin na maka- na makarantar mata da ake tayin su ka kai ka kai matarka ga kaza ga kaza ga kaza wallahi nan cikin majalisar ga akwai yan majalisar ga abin da ya sa to na sake dawo da magana mala za mu ci gaba mara lokacin da su ne malaman makaranta makarantar mata sun tsara Allah ya saka musu da alkhairi sun yi gugurmaya wallahi akan su akai tawon gasu rutan lokacin akai tawon gasu rutan ai kaza kaza ai kaza kaza kai kai da kai kai ma mata ka ga wani ga wani kato haka wace cewa ya karanta da ita kaza kaza kuma su an bar su kuma a gidan kuma su to to kai mun ji kai kai kai ta kato kai kai kai ta ga mace kuma ba za ka kai ta din ba shi haka nan ai haka nan ne aka yi ta rayuwa lokaci haka aka yi ta zama ba su karatun ba su komai zai ci ba a iya Allah ba a iya sallah ba a iya wakar janaba ana ta jijjikawa kuma sai ka ji wani ana cewa ku wa'annan da kuke jin suna hana ku daukar laya duk wanda kuka lalbigin da ya shi nan wurin dan yake da da- da layu da kama ku da ba ku da wayo ko yara sai ka rike nan an samu yaro matashi wanda yake yawa da kama sunna ke rasa yara yace ku da ba ku da wayo su wa'annan manyan na ku azuwa haka suke zaune ba to su sun yarda su zauna haka nan duk wanda kala da rigin nan yana da yake da layi amma kuma shi da ba ku da hankali ba ku da tunani ko a ga muku wani abu da ko jiya wani yake ga mun wai an mahaifiyar shi ta dauke shi ta tsaye da shi wajen neman magani sai sai ake ga mai sai ya ce to shi yaron gidan zai ce shi ba ba ba ruwan shi da wata magana laya ko wani kaza sai shi mai ba da magani ce mai kai jina ko shugaban ku wanda shi ne dai sarkin ya isa da daina wurin ko to ka je cikin mota shi na dillahi ba ya ji mota shi dillahi ne ce Ka ji ba? Da kariya ba. yanzu da Allah jama'a ga wani misali in dai layu suna yi yan kokowa da muke ganin su ko ina da layi kowane dan kokowa kowane dan kokowa wannan laya da aka bashi ta mije ce ta ka kada shi ta kiwa da ce ko ta sai dai shi ya kada ka kada shi to me yasa suke suke dawowa kuma duk an karo su duka baki ne sai ba ta yi kuma ya ya ka ake karo shi Allah ya da aka wata gane kawai shi shirme ne kawai wai wanda ka je ka taba a wani gidi to abuwa taba da a gidi wani yake ne wani da ke da lai Aka wakalla wata rana daga nan na ka shiga da wani bacci yana ta cewa ya yi tare su kamar yadda kuka dai bayani duk wanda ka taɓa gindin shi da laya. To ni kuma lokacin nan sanar da ya tsara ne ni ma ina da jemi amma na koyi eh ba a gane shi ba a gani ba. yana ta cewa sai ya kai ga inda ce cewa a yi cikin sahabbai akwai ne sahabi da yake da yana da abin ga- yana da laya shi hula ta kilaya cikin wallafi sai cikin hula sai idan ya hidda hula ya aje ciwon kai in ya maida shi ke shi kenan ana nan ana nan dama kuma an make ne sai na samu na ce sai da ido labari ne sai na ce akar makalla don Allah ne wata tambaya sai ce to to to wace tambaya sai na ce dan Allah wani sahabi ne eh sai ce i to sai ba kuma sani ba ya ce bai sani ba sai ce bai sani to ka gani shi cewa ya aya dawo cikin sahabbai a ta cikin sahabbai akwai wani sahabi yana da laya cikin hulla yake sani in ya yi da hulla sai ciwon kai ya dame shi amma da ya maida ta shi kenan irin ta ya irin da yi irin wannan ta jahilai dai ana shaya da yanayi sai ya ce mishi da Allah a kan kalla da Allah tambaya ke gani wai wani sahabi ne wani sai ce kai ban fa sani ba yau da ma ya ka yau da a kuma abinda za ka zauwa na a ce ma wani halala ya ba ya je ya sawo jaka ya ba shi ya ce ta sai ga jaka nan kenan ita ce ita ce ta ladan goyon da ta mushe yanzu ya biya ta ko ba kamar ya ka sai aka ce to wani gari ne ce a kaduna ne aka ce in kuma ka je kaduna kuma sai ce a kano ne in ka zo kano kuma a ce katsina ne ko to shi haka za a dawo da kai riwaya ce da take dama ta shirme to ba ba ba ba wanda ba ta da asali ahlus sunna ba su cewa ai ai maka waye rishin kumiya wannan ba ba cikin addini balle ba ga sun ja kawai zuwa ba ta wai shikenan ga ga ga ga goyin da kika mun nan shikenan dauke ta yanzu na biya ki Allah dai kyauta mu ci gaba da karatu jama'a Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq Allah tabaraka wa ta'ala ce ba mu halicci sammai da kasai ba da kuma abin da ke tsakanin su da duk halittun da ke akwai cikin su kowace sama da kowace ƙasa illa bil haqq sai da gaskiya wato kinan suka ce wato sai da adalci kuma sai da hikimar yin haka nan akwai dalilin da yasa Allah ya haka nan kuma ku ko kwalan ku ba lalle bane ba su ga- su gano wannan hikima amma shi Allah shi ya bar maka da ina in shine illa bil haqq Allah ta'ala ce wa inna sa'ata la'atiyah kuma ku sani lalle ita alkiyama lalle tabbas za ta zo Allahu akbar kenan yanzu kafirai da suke musu ko suke kokonto ko suke shakka Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ma ka san shi uslubi na larabci idan ka san mutumin da za ka yi ma magana mutum ne wanda yake wato da shakku cikin maganganunka to akwai na daga cikin abin da za ka kawo cikin maganar taka don ya san ba da gaske kake ba kuma nan wurin ba wasa kuma haka nan ne kuma kana nufin tabbas ne to shi ne ka kawo nuna tauhid kaga sai Allah ya ce wa inna inna harfu tawkidin wa nasb ko ba haka ba آه، ينسب الاسم ويرفع الخبر إن وإن الساعة للي للي تاشم القيامة وما سيأسقى وما لام وتو لام لام القسم لآتية والله ذات زوال abinda kuke shakku cikin shi kuna cewa wai kuluna mata hada ruwa in kun kun sadiqi to ku sani lalle alkiyama tabbas lalle za ta zo dan haka fasfahi safhal jamil ya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka kawar da kai daga gare su kaga kama su da abin da suke aikatawa wato kaga zarge su da komai kawai da suke ne su shine fasfahi safhal jamil in gane ku wato kuma yana daga cikin wato fasfahi safhal jamil da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai musu na cewa ko da yana da damar ɗaukar hukuma a kan su wato ya hukunta su ko ya musu wata hukuma ko ya kyale su shine a safar jami kana iya ma ɗaukar wato mataki amma sai ka kyale mutum ke mun gane shine fasfai safar jami Allah ya ce inna rabbaka huwal khallaqul alim lalle ubangijinka shine al-khallaq wato mai yawan halitta dan siga ce ta mubalaga yana ce khaliq mai halitta khallaquha mai yawan halitta al'alim kuma sannan masani sai Allah tabaraka wa ta'ala zai shiga kuma cikin wato mawdu'in alqur'ani Allah ce wal qad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim haqiqa mun baka as-sab'a al-masani wato shine sura wadda take dauke da ayoyi guda bakwai jama'a suratul fatiha ayoyin ta guda bakwai ne to as-sab'a al-masani alqad atainaka sab'an min al-masani wanda ake yawan maimaita karatun su shine al-masani wanda ake yawan maimaita karatun su kaga dai ko baka yi nafila ba kullun zaka yi wato zaka yi raka'a nawa ta sallar farilla ha 17 ko to kaga ni kenan za ka karanta ta sau bakwai to 17 ko da baka yi nafila ba kinan dan haka ana yawan maimaita karatunta Allah ya ce wal qur'an al azim kai har ma da alqur'ani ma wanda yake mai girma sa kafin duka mun ba ka kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya baka wannan littafi dan haka sakamakon an baka wannan littafin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to la tamuddanna aynaika kada idanun ka su zanki kallon ila ma mata'ana bihi zuwa ga abin da muka ba wai mutanen duniya na dukiya na kuɗi musamman ma kafin jama'a kinan kamar ayan nan tana nufin wato duk wanda aka ba alkur'ani to bai kamata ba yana kallon wasu wanda aka ba abin duniya yana kallon su bi shi shine kinan lata muddanna ainaika kada ka zanki wato miƙe idanuwanka ko kuma kana tafallo kana leƙen mun gane ko ko kana kwaɗayin ko kana mamaki ko suna birge ka wa'annan wa'anda aka ba su wato abin duniya shine da ta mutanna aidaika wato karka zanki me ka idanuwan ka kana leke ko kana kwadayi ko kana mamaki ko san wani lokaci wato daga cikin mutane akwai wanda in suka ga wani ya zo wanda yake mai dukiya su kan dai wani ke wani ke ana ta ana ta wani kura da shi dane suna da wannan to musamman ma wanda dama duniya ta shiga cikin rashi yana son ya same ta kamar mi yagga wanda ke da ita to sai ka yana ta kulara shi ne al'ijab yana ta mamaci cewa da kenan kamar yadda mutanen ƙaruna lokacin da ƙaruna ya hito yana tafi ma yana tafiya sai mutanen shi wato suke ta suke ta mamaki da haka kenan nan wurin lata muddanna ainaika ila ma matta anabi zuwa ga abinda wato muka je da su daɗi da shi shine ila ma matta anabi zuwa ga abinda muka ziyar da su dadi da shi to anan shi yasa ba za ka samu wata riwaya wani asar daga abubakar abubakar yake cewa man utiyar qur'an duk wanda aka ba qur'ani fara anna ahadan utiya min ad-dunya afdala mimma utiya duk wanda aka ba qur'ani sai yake ganin ga wani nan an bashi wani abin duniya wanda wannan mutanen ya yi shi rabo ya yi shi kaso ya yi shi samu ya ce abubakar ya ce faƙada saggara aziman hakika to wannan mutumin ya ƙanƙanta abin da ke babba ya samu abin da babba ne shi ya maida shi ɗan kare ma'ana kyautar ƙur'ani din ya maida ta ƙarama kuma alhalin babban abu ya ce sannan kuma wa azama sagiran kuma ya zo ya samu ɗan ƙaramin abu kuma ya maida shi babba ya ma kun gani don haka kenan wannan aya idan ka lura kenan dama Allah tabaraka wataala bayan yayi wancan bayani sai Allah subhanahu wataala bayan ya ce wato mu muka baka asaba almasani shine suratul fatiha wanda ba annabin da aka ba suratul fatiha sai manzon Allah da kuma wannan al'umma sai Allah ya ce wal qur'an alazim da kuma alqur'ani wanda yake wato mai girma sai Allah ya ce to tsaya ka ce la tamuddanna aynaka ila ma matta'ana bi kada idanuwan ka su zanki kallon abin da muka ba su shi wanda suke jin dadi da shi na duniya wannan musamman ma wato kafirai kenan arna Allah ya ce azwajan minhum wato kaluruwa su wato kalolin ni'imomin da muka ba su su kafirai din dan azwajan minhum suka ce afnafa min al-kuffar wato kalolin kafirai wanda muka ba su abubuwan duniya wa'ancan an ba su kaza wa'ancan an ba su kaza wa'ancan an ba su kaza wannan kare zai ki daukan maka hankali jama'a kenan mun fahimci azwajan mina me ake nufi da azwajan wato kalolin ni'imomin na duniya da muka ba kafirai wasu an ba su kudi wasu an ba su kere-kere wasu an ba su ilimi wasu an ba su kaza ko ba haka ba to wannan ni'imomin shine azwajan wato ni'imomin wa'anda suke ga sunan kaloli daban-daban to kar wannan ya zanki dauka hankalinka wato ya zanki zanki baka mamaki ka zanki zanki baka sha'awa in gane ko me yasa ka zanki baka sha'awa saboda istidraji ne Allah yake musu kun gane wato idan ana son a halaka mutum idan ana son dama mutum ya zama to wato sai a halaka shi sai a bashi abin da koda an san cewa wannan abin ma ya kara zuga shi kai jama'a ko cikin musulmai ko cikin musulmai ai akwai wanda bannan da yake yi saboda yana da dukiya yana da kudi shi yasa inda Allah ya bar shi cikin talauci to da za a ga abubuwa da rabu amma tun da ga rashin shirya kuma ga kudi to nan za a ga tsagiranci yi ma kowa wulakanci ya rena kowa ya yi ma Allah tsagiranci ya yi abin da ya ga dama tunda kudi na kara tura shi ga dukiya da ake nan su ma dukiyoyin da Allah tabaraka ta'ala yake ba wa kafirai ai na daga cikin abin da ke kara tunzura su dan shine duki ya shi yasa ma wani lokaci har suke ganin menene dalilin da yasa suke rena ku musulmi tun da ku ba ku da duniya wasu ma har tunanin su cewa inda dai ku na kwarai ne to da an ba ku duniya ko ba haka bane ba suke cewa ba wa qalu ma li hadha rasul يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها قال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا su suke ganin cewa yau in dai annabin gaskiya ne yau dan ba mu ga an ba shi wato dukiya ba haka suke gani wato su kabilai suna ganin in dai ku musulmai kenan kan gaskiya kuke kuma ku na Allah ne yau dai mi za a bana ku gina cikin talauci fir'auna ma haka yace da ya kalli annabi Musa sai yace am ana khairun min hadha alladhi huwa mahilun wa la yakadu yuri ولولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء أحد من الملائكة مقترنين ها كنا wato sai yake cewa ni yanzu ni ne na yi alheri ko kuma wanga wulakantaccen hana ba wala ya kare yi ko iya ma bayani ba ya yi ma ba ya iya ma magana sosai walau la ulqi alayhi asuratun min dhab ayan da an saukar mushi wato da zabba wanda suke wato ɗan ɗan hannaye mun da yau wanda suke wato na na zinare ko kuma ya taho tare da tare da mala'ika suna tare makwatar nila suna tare in ya gai magana to shi mala'ikan ya ce haka nan to kuma kenan galibi za ka samu wato mutanen annabawa al'ummatai suka ce ma annabawansu yaya aka yi ba mu ga kana da kuɗi ba su kan sai yanzu mushirkan larabawa da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa cewa suka yi dan لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم yau dammi da aka tashi ba da wanga qur'anin dammi ba a saukar da shi ba a duba wani mutum wanda yake dama dan manyan mutane ne ko dan sadaka ko dan masu kuɗi cikin garuruwa guda biyu ko Taifa ko Makka ba sai a duba wani wanda dama sun gaji girma ba sun gaji daraja sun gaji wata kima sai a bashi qur'an sai a bashi qur'anin kenan dama ko can ma dama mutane na girmama su kenan yanzu ma kawai sai a ci gaba da girmama su amma har kawai a zuwa samu wani mutum wanda cikin dangin su gaba ɗaya famun su ma dama ba komi bane ba su sai a dauki kawai waye shi kenan a bashi a ga kullum tunanin su kenan tunanin arna tunanin kafirai to kenan kullum musulmi bai kamata bai zama yana da wannan tunanin ita gaskiya ba ta da alaka da cewa dole sai yan sai yan mai kuɗi ne ko sai yan mai mulki ne ko sai yan mai sarauta ne to Allah tabaraka wa ta'ala tunda yake turo annabawa ya taba dibawa a ga wani ne ke shugaban kasa sai a ce to annabtan ma a bashi wa ke sarki sai a ce to annabtan ma a bashi waye dama mai kudi to annabtan ma shikenan a bashi saboda abin zai yi daya Allah yana kallon wannan karban Allah da wannan da haka Allah tabaraka ta'ala yana saukar da neman shi ne inda ya gada kinan dai wato istidraji ne Allah tabaraka ta'ala yake musu mun gane ko kinan Allah subhanahu ta'ala cikin wannan aya yana nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai wa amma kyautar da ta hidda su wannan abin duniyar da aka ba su na banza ne. domin kuwa ɗayan biyu ne ko dai mutumin yana nan da rai abin duniya ya tafiye shi ko kuma a'a abin duniyar na nan kai ka wanda kake da abin kai ka ba tahiyar ka kuma sai an yi guda dolin dole kuma ka ba da yan shekaru da ba za su kai ɗari ba kuma sai kaga haka in dai da ran hakan ne ko ba sai an yi guda sai kaga an rabu ko dukiyar ce za su tahiyar da shi yana nan ko kuma shi ya tayi kuma dukiyar tana to haka ne amma shi kuma kyautar ƙur'ani ba kyautar ƙur'ani a duniya tana nan tare da shi a cikin kabari tana nan tare da shi farfajiyar kiyama tana nan tare da shi kai cikin aljanna ma tana nan tare da shi domin cikin aljanna ma iya shiga aljanna ma ce za a yi zo ga mu karatu yadda kake yi can duniya zo kai karatu akwai wani mai kuɗi za a ce a taho taron mu kuɗin nan naka yadda can duniya kake da su babu wannan zance wannan zance an wuce shi ba wannan duniya ce ake ciki ba kuma wani wani ya zo na labari ne daban don haka Allah ya ce wala ta hazan alaihi kafiran da suke kare ta kuma kakka zaki yin bakin ciki a kan su sosai yana samun damuwa fara waqfit jana haka lil mu'minin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato sannan kuma wato ka zanke yin tawazu ga ƴan uwanka mu'minai nan wurin waqfit jana haka lil mu'minin kinaya ce in ji malaman tafsiri suka ce wato anil lil wal mawadda wal af ai tawaba ma atbaika ka zange tawadu tare da wanda ke tare da kai wato kuka zange daukar kai kana nuna musu ba kowa bane a ka zaman ku kawai ka zange tashiwa tare da su ko ba kawai da za ku ga dama ko cikin mutane a wanda yake da wannan sauke malam ya zo ma ba a iya tantance shi a bambance shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan yake idan balaraban kawai ya yi balaguro ya taho madina in ya zo ya zo majalisar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wai wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda bai ga wata kujera wanda take ta bambanta da su bai ga wata shimfiɗa ta bambanta da su bai ga wata garila ko ta gizna wadda da ka gani kai wanga lalle kawai shine oga ba wannan duk da yake sai ya tambaya ai lokacin da aka yi hijira daga Makka aka taho Madina su ƴan Madina ma abubakar shi suke ta kallo shi ne annabi shi suke ta mai hidima saboda shi suke gani yana da siffa wato wanda yake wato ta dan tsuha hakan daga fuska tare da cewa manzo Allah ya girme shi amma kuma manzo Allah har ya har ya rasu hurhurar da ke akwai kan shi duka haka gema shi bata yi goma sha bata yi goma sha dan haka abubakar ya yi shi alamar tsuha dan haka su yan madina sai suke sai suke ta tahowa suna ta kawo gaisuwa ga abubakar sai da suka ga shi ma abubakar din tashi yake yana hidima ga wannan sai suka gane a su kenan ga mai gidan nan haka ne da Allah sallallahu alaihi ba a tantance shi tsakanin shi da sauran wato tsakanin shi da sauran safai shi yana zaune tare da su duk dai aiki duk dai yake in ana balago in ana cikin tafiya duk dai ne wata rana an zo za a dafa abinci ana cikin halin balaguro annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya zauna su su je su yi itatuwa ga abin da aka farauto za a dawa a dafa annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ma dole sai yayi wani abu cikin ayyukan yace shi ma a cikin a bashi dawa da manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam babu wani shugaba ka wanda za a masa da irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban da in yana tsaya tare da jama'a shi ke tsayawa daga baya su su yi gaba dan saboda ya taimaki duk wani wanda za ya tarrawa ga hanya ya kaza wata rana ya zo tarar da jabir dan abdullahi yana da wani wato rakumi rakumin ya gaza rakumin ya gaji manzo Allah ya ce nawa za ka sai da mu aka yi shi nake annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai rakuma sai jabir ya ce amma ba za na baka shi ba tunda kusa gare shi nake hawa sai mun sai mun je gida manzo Allah ya ce ba komi muka je gidan sai gaba da aka je gida kowa ya saka gidan sannan sai jabir ya tawo wannan rakumin ya zo ya kawo dai kawo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da ma ba wai dan amsira kun ka bane ba muka ci dake kuma biyar kawai ka sai kawai na bar ma idan kawai dan a tallafa mai kawai dai a kama mushi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai yana irin wayannan abu kai ci dake ne mutum a kan kayan shi a'a zan ki tayawa yace bai sai da ba a zo ga inda ya yarda sai ya zo ya kawo ma abin ka ce kawai dama ni ba wai ba kayan nake so ba da ki abin ka je ka da kudin da kayan manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ana san haka da mutum ya zama wato mutawazi yana da tawazu wato a tsakanin jama'a kuma haka wani sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi a bayan shi fa wani balarabe kawai ya tabbata wa lokacin Umar dan Khattab yace ya tawo wajen amirul mu'minin shugaban mu'minin a gwada mai ina Umar yake aka ce mai gaya nan dai karkashin yace gaya nan karkashin yace shi kadai yana tsaye ita shi ne amirul mu'minin aka ce shi dai ne amirul mu'minin shi yasa suka ce kenan wato ya yi adalci shi yasa ya zauna lafiya ba ya da wani fargaba duk wanda bai yi adalci ba ya yi zalunci ya yi zalunci dole ne ya ta ɓuya kullum ya ta cewa a dai ta turo mai su dusa kare shi ko ina da ko ina gaba da baya a ba shi kare saboda akwai matsala shi ma ya san akwai matsala tunda bai gaskiya ba Allah ya samu dace Allah ya ce waqfid janahaka lil mu'minin wato ka kaskantar da kanka ma'ana ka zanki ka wato ka bar ɗaukar kai ka bar girman kai tare da wato wa'anda suke tare da kai mu'minai wato sahabbai wannan dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ba haka yake ba amma dai a dai kara dai karantar da shi a kara nuna mai wato abin da shine ke daidai mu kuma da muke zawa mu kuma yan baya mu kuma mun ma mu dauki darasi dan mu je mu yi aiki da shi kana mai gida kana oga yanzu kun ga jama'a na daga cikin tarbiyyar musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kana da barwai in an kawo ma abinci kira su ku ci tare yanzu kaga yana daga cikin hikimar haka nan da yanzu duk akwai wanda suke masu mulki da masu sarauta da masu kudaden da suke jin tsoron abincin da ake kawo su ba to in su sun san tare kuke ci shi an yarda shi ya yarda a game gani shi a sanya a sanya a sanya fasan ciki eh ya duk tare za ku mutuwa shi ba ya sani da haka zai zai yarda wannan kada ba zai yarda amma lokacin da kake jin ta a kai kai kai garin ka tsara sai su ce to shi kenan da ya ka saurara Allah ya kyau Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka karanta da mutum hadisi yace ka kira su ci tare ko kuma in ma ba za ku ci tare ba ebi cikin nakan kayan ka wani kawai ebi ka bashi ba wai sai ka zama ba in sai ka zama ne jama'a yaushe ba zan ɗin da ya sama ya ga bashi daga bayan shi ba zai ci ba shi zai ce koje yake kai mu wani almadi kun gane abin jama'a in sai ka zama ka bashi sauran yadda yadda aka saba yi ko to shi kenan shi in ka bashi sauran zai ce shi ya koshi kai kawai ka riga ka ci tana da gyara amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma ana kawo abincin kawai ibi ba shi kayan ma kai ka ware shi ibi shi zuba mai cikin azan shi ma ba shi ko ce yana ci gaban kai ma kana ci kaga da an yi gaba yanzu akwai mutanen da ko abincin matan sa ba su ci saboda bai yadda ba yana ganin wallahi ana iya gami ke da shi ni lokacin da muna sudan wani shugaban kasa wanda wato ya shuɗe to na gaban shi ya kai ziyara sudan ya je abin nan wato safara kenan muna ce mata kenan konsiliya ta Nijar. Ya zo ya zauna wato za a yan kasa bayani wanda suke mazauna can wurin da yanayin yadda kasa take lokacin ma bai daɗe da bawa. A shekaru goma da yana ganin duka kwata-kwata gobe ko shekara biyu ba ko kuma wani abu makamancin haka akan mu. Shi kenan sai aka kawo masa ruwa a kawo lemu aka a'ashi. Shi kenan yana ta bayani yana ta bayani yana ta bayani sai daga ita ko gidan ta kama ta kama robar ta bude mai da muna kusa da kusa da su haka ta buɗe mai ruwa na gani har an tashi mai sha ba na ce waya aka yi shi an kama ruwa an kama lemu kuma ita mai ita ko gida dai ka ta buɗe mai amma ya kishi su ne ce mai kawai shi yau kai yau wawaye ne su zai kishin ruwa irin wani wurin tare da kafin da irin wanga ai yanzu za a aika su ba su shi ba su ba su shi akwai mutum da ba ya cin abincin gidan shi na matan nashi ma ba zai ci sai dai ita ce waye kiwo ko ya je inda ya san dai kawai nan sai da abinci a gida ma kowa na zuwa sai kun ba a tunanin shi ya zo ya sai to sannan shi sai saboda bai yadda da kowa saboda kuma wakil duniyar ta mu yanzu kuma komai yana iya faru Allah ta'ala ya ce wa qul inni ana nadhirul mubin ka gaya musu cewa kai dai mai gargadi ne wanda yake mai mai bayyana gargadin ka kamar anzalna alal muqtasimin kamar yanda muka saukar da wato littafi alal muqtasimina al muqtasimina din nan suka ce babu tawaif ahlul kitab wato wasu ta'if ta'ifofi wasu kungiyoyi ne na ahlul kitab mun gane ko wa'anda wato aka ba su wato aka ba su littattafai amma sai suka kakkasa wannan littattafan na suka yi zan zuciya suka suka wanga kashe su mai da shi can wanga kashe su yi kaza da shi wanga kashe su yi kaza da shi don shi ne almuqtasimi ne wanda suka kakkasa littafin da aka ba su suka yi san rai a cikin shi idan shi ne kama an zanna alal muqtasimi sai Allah ta'ala ya ce الذين جعلوا القرآن عزيزاً.
na وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون أمراه إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
na wannan almuqtasimin din sai Allah ta'ala ya ce alladhina ja'alul qur'ana idin su ne wa'anda suka kakkasa qur'ani suka sanya shi zama bangare bangare shine idin wato idin jam'i ne na izza bi zinati izza wato ala wazn izza wa hiya juz'u wal qit'a min ash-shay fahum faminhum man yakun dan saboda daga cikin su wato su mushrikai kenan akwai wanda suke cewa alqur'ani wannan ai sihiri ne ko suna cewa manzo Allah kenan nan sihiri akwai wanda suke cewa kenan bokanci ne akwai wanda suke cewa waka ce akwai wanda suke cewa kaza kenan ai kaga sun zama mai yedi ne wato sun zama ba su da ra'ayi guda to wanne ne gaskiya a ciki wasu sun ce waka wasu sun ce sihiri wasu sun ce bokanci wasu sun ce kaza to wanne za mu dauka a ciki kenan kaga alladina ja'alul qur'ana idin wanda suka sanya alqur'ani ya zama to kashi kashi kashi domin kowa da abin da yake cewa qur'ani kaza ne qur'ani kaza ne qur'ani kaza ne Allah ce fa rabbika lanas'alannahum ajma'in ina rantsuwa da ubangijinka wallahi dukkanin su sai mun tambaye su dangane da wannan maganganun da suke kuma sai sun ba mu amsa a rabu ba kyama sai mun musu hisabi akan abin da suke gani ba ta ilimi ba saboda kawai sa rai da dai neman a bata dai kawai wanda ake so a bata a san koyo wa mutane akwai wanda kawai inda yana son ya bata ka bai lura da ma wai ya ma binciko ma laihin da kana kana ma yi din ma ya je ya gani ai kasan da ya yi dama dama to shaddi kawai zai kirkira kawai da su yake kawai da ya bada da haka Allah ta'ala ce kenan za mu yi su tambaya gaba ɗayan su amma kanu ya amalu na dangane da abin da suke aikatawa sannan sai aka kuma dawo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasda bi ma tu'mar ka zartar ka bayyana abin da aka umarce ka fasda kalma al-islam suka ce tana nufin al-izhar wal i'lam al-izhar wal i'lan wato ka bayyana abinda aka umarce ka da bayyana shi wasu daga cikin malamai hatta Abdullahi dan Mas'ud yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba komai a boye yake yi har sai da wannan aya wato ta sauka kinan kamar yana nufin wato da'awar manzo Allah yayi ta yayi ta yin ta ne sirran ad-da'wa sirriya har tsawon shekara uku ana ta yin da'awa a karkashin kasa a samu jama'a tukunna kar a fito tun da farko kanalin kuyan kwarori ne kawai abin ya zama matsala da ni inda ba ku da yawa balle ku iya ba kanku wato kariya da kariya Allah don haka da wannan aya ne fasda lima tuhmar fasda bima tuhmar dan haka wato ka bayyana abin da aka umarce ka wa arid anil mushriki daga kawar da kanka kawai daga mushriki Allah ce inna ka fainaka mustazi suka ce wannan aya sai ta zama to jumla ce kamar ta'lili wato me yasa maka ce haka nan eh saboda mun lamance maka mun baka kariya wato mun mun isar maka daga masu izgiri ba za su iya zuwa su yi komai gare ka idan yanzu da aka ce kawai ya fito kuma ya bayyana ma duniya da awashi da aka ce abin da ya samu ka ce haka nan kenan saboda yanzu kawai shi kenan mun baka kariya mun za mu kare ka in zo ka bayyana da abin da za ka bayyana shi ne ina ka faida ka musu kazi Allah tabaraka wa ta'ala kamar yana cewa ne kenan duk yan adawarka za mu kare ka da duniya alladina yaj'aluna ma Allah ilahan akhar sune wanda suke sanyawa tare da Allah suke sanyawa ma Allah wasu allolin da mushrikai ke fa sawfa ya'lamu da sanu za su sani wa laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun Allah ta'ala ya ce kuma hakika mun sani lalle kirjinka yana yin kunci saboda abin da suke gaya maka na bakatun ba wannan yadiqu sadruka diqu sadr dama larabawa idan suka gaye shi kenan suna nufin wato mutum yana fama da damuwa yana fama da damuwa yana fama da bakin ciki wani lokaci kuma in suka ce wane yana da yana da wato yankancan kirji to suna nuna cewa yana shanye abubuwa da dama ba ya nuna wato ya kusa da yankan mai da haka Allah tabaraka wa ta'ala wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun hakika mun san cewa lalle kana samun damuwa akan maganganun da suke gai amma ka kyale su fasabbi bihamdi rabbika wato ka zanki tasbihi tare da gode ma ubangijinka wa kun minash minas sajidin kuma ka kasance daga cikin masu sujjada ma'ana ka mai da hankali ga sallah in gane ku wannan fasabbi bihamdi rabbika anan wannan za ga wasu malaman tafsiri suna kawo wannan hadisin wanda Imam Bukhari ya kawo shi shine karshe a littafin shi shine subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce kalmomi ne ga su suna da sauki akan harshe kuma suna da kalimatani khafifatani ala lisan a saqilatani fil mizan a abu kuri akwai نعم حبيبتان إلى الرحمن كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم kina abu na farko kalmomin nan guda biyu suna da wato sauki akan harshe kuma Allah ta'ala yana san su kuma suna da nauyi akan mizani shine kiran subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kiran kamar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dan ana umarta shi da ya zanki gayin wa'annan kalmomi Allah ya ce wa kun da sajidi da kuma kasance da wasu masu sujjada wa abu da rabbaka ka ci gaba da bauta ma ubangijinka hatta ya atiya kan yaqin har sai yaqini ya zo maka to jama'a nan da ce har sai yaqini ya zo maka menene yaqini wal muradu bil yaqini shine al maut mutuwa kenan ita ake nufi shine yaqini yace saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين نطعم نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائبين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين حتى يقين يا to menene kenan yaqini a cikin wannan aya da ma a cikin suratul mudal kaga ai shine mutuwa to hadisi kuma yazo hadisin da wato imam al-bukhari ya rawaito عن أم الألاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مسعود lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya shiga wajen Uthman bin Mas'ud wa kad mata alhalin lokacin ya mutu qalat sai take cewa qultu sai nace rahmatullahi alayka aba sa'id fa shahadati alayka laqad akramaka Allah ita kenan wato ummul ala take gai yace lalle Allah tabaraka wa ta'ala wato ya karrama ka ya girmama ka ta yadda kai irin wanda mutuwa dan haka ni ina ma shaida to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma yudriki anna Allah qad akrama ku wa ya sanar da ke cewa wato Allah tabaraka wa ta'ala ya karrama shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin manzo Allah sai ce amma huwa Uthman bin Mas'ud wato faqad ja'ahu al-yaqin abinda manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya yi kenan wato mutuwa ta zo shi muna so ne mu kai ga maganan malahida almala'i da wanda suke cewa abin da ake nufi ba da yaƙini shine kawai ka kai ga ka kai ga ka kai ga wato mataki na ma'arifa wato in ka kai ga mataki wato na sanin Allah to shine ne kawai ka bar bauta Allah mun gane ko jama'a shine kala ibn kathir ibn kathir yake cewa wa yustadallu bi hadhihi al-aya ana kama wajen da wannan aya ala anna al-ibadata lalle ita ibada ka salati wa nawiha kamar sallah da sauransu wajibatun ala al-insan wajibi ne akan mutum ma dama aqluhu thabitu thabitan matakar dai hankalin mutum yana nan to dole ne ya ci gaba da yin sallah kiran yanzu kamar ga mutumin da za a kai shi asibiti baya da lafiya amma yana hankaltar me ake yi to ita duk sallar da ya kiran sallar da to lalle shi ma ya wasu ya zama wajibi gare shi ya wannan sallar kuma zai yi ta ne da gwargwadon da ya samu halin da ya samu halin yin in daga kwance ne in daga rere ne in daga cikin gida ne in daga zamna ne duk yanayin da ya samu kai dole ya yi wannan sallar shi ne ya ce fa yusalli bi hasabi halihi kama sabata fi sahih al-bukhari fi sahih al-bukhari عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سل قائما فإن لم تستطيع فقائدا فإن لم تستطيع فعلى جنب sai ma ya ci gaba da cewa yustadallu biha ana kafa hujja kuma da wannan aya a yanzu ala tahtiati akan kuskuren tadda man zahaba wanda suka tai akan ra'ayin minal malahida wato yan malahida ala anna al murad bil yaqin wai abinda ake ni da yaqin al ma'rifa shine kawai wato mutun ya kai ga sanin Allah famata wasala ahaduhum ila al-ma'rifa duk lokacin da mutum wai ya kai ga ma'rifa ya kai ga sanin Allah kun san cikin daki ya san ake samu wanda suke da wannan aqida sai a samu mutum cikin daki sai a bashi wasu zikirai a ce yayi ta gai yayi ta gai yayi ta gai yayi ta gai yayi ta gai to in ya kai yana ta wada yana ta wada ya kai ga ya ga wata warkiya ko ya ga wani haske ko ya ga wani abu sai ce to shi ya ga yaqini kenan da haka ya kai ga yakinin da ake in an kai gare shi dama barin ibada ake da rayuwar kamar shi kenan sai kamar sai kamar bauta ma Allah wai dama dan saboda Allah ce wai wa bi rabbaka ta iya ce ka yake wannan ko kidan kusure ne ba shi ne yakinin da wannan kusure ne shirme ne kafirci ne kawai yakinin kidan haka ne dan mi manzo Allah bai kai wannan yakinin ba ko sai ya nan zaman towa waliyi abubakar ma bai kai wannan yakinin duk sabon annabi sallallahu alaihi wasallam duka ba su kai wannan yake duk annabawan Allah ba wanda ya samu irin wannan yake ne kenan haka kenan bai zama gaskiya kenan ba gaskiya ba ne suka ce ai dama wani lokaci abin da ke faruwa tun da dole mutum iya kwana uku bai ci ko bai sha ba kuma an sashi wasu zikirai dai ya shiga ta ya gani ba dole ma zai ki ganin marƙiya sai zai ki ganin kama ana haska mai wata nan kawai tsabar yin wace daga nan sai ya hito sai ce ya ga yi gini a bashi abinci to ko bai gani ba dole zai ce ya gani sai wasu za a kashe shi
waɗan kanon a taso mai waɗan kanon a taso mai
haka ne Allah shi kyauta yace fa mata wasala ahadum ila al-ma'rifa wai duk lokacin da ɗaya daga cikin sai kai ga wannan ma'rifa sabata alwa taklif inda mu da an kawai taklifi sai ya wada daga gare su shine aka wata shekara kenan ire-iren wa'annan wato samarin da suka dauko yin wannan akidar daga najeriya da suka je suka zo a wata su su ne yan hakika cikin ramadan suka dangi su suka dinga shan giya ga yan mata kuma tare da su kawai suna da fasikanci kuma suna azama qur'ani giya a giya kwalban giya suke dauka suna azama qur'ani su saboda su wai sun kai ga matakin da yanzu su ba wani abin da ke zama haram gare su duk abin da suka yi kawai daidai ne kawai saboda sun kai ga waiwaye yaki ne wannan yaki ne shine zuwa na na kafirci ba shi bane ba ake niyya ba shi bane Allah yake ne Allah yake da haka kenan ma da yake cewa wa wa hadha kufrun wannan irin wannan fahimta kafirci ne wa dalal kuma wato bata ne wa jahl da kuma wato jahilci wannan magana tana nan cikin tafsirin ibnu kathir nan za mu tsaya wa bi na kuma surar da ta fara yau da mutum da ya ce da Allah ya ba Thank you. da aljanna suka dawo da